الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اللهم تعالى على آله وأصحابه وأبصاره وأسحاره وأقربائه وأهل بيته أجمعين رضي اللهم تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومخلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهو جماعة المسلمين musamman ku da Allah ya kaddari halattowar ku wannan zawiya ta mai alkhairi da albarka a wannan la'asariyar da kuma makwabtanmu na wannan zawiyar wadda san da muka yi magana sautin an saukowa yana isarwa zuwa gare ku da kuma ku ɗimbin al'ummar jama'ar musulmi wadda muke haɗe da ku ta waɗannan kafafen watsa labaran nan namu masu alhairi da albarka wadda daga ciki biyu Allah ya rabotar da mu muke haɗuwa da ku tun farkon wannan wata ta Ramadana zuwa yau daga yau muna zato kuma har zuwa yau malfasama insha Allah farawa daga babban tasha gidan rediyo mallakar al'ummar jihar Bauchi wato BRC Bauchi amma bangaren FM ko BRC 2 muna haɗuwa da ku kowace ƙarfe goma safiya zuwa ƙarfe goma sha ɗaya da kuma ku wadda muke haɗuwa da ku gidan talabijin na ƙasa reshen wannan jiha ta Bauchi wato NTA Bauchi tun farkon Ramadana daga ƙarfe goma sha ɗayan kowace rana zuwa ƙarfe sha ɗaya da rabi dukkanin kunnan kowa da sunansa da darajojin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma kowannen ku muna gaida juna cikin gaisuwar addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu yau shigo la'asariyar wannan yini ta litinin kuma la'asariya ta ishirin da biyu ga wannan wata ta tara watan Ramadan, watan gafara Allah ka mana gafara, watan rama Allah ka yi mana rama, watan falala Allah ka kada mu da falloli. Wannan wata ta tara bana ta zagayo daidai filayen hijira na fiyayyen halitta limanin kowa da komai maɗaukaki mafi fifi kan kowa da komai duk abin da ba Allah ba ma'aiki na burbukin abu ko abin da ko abin bai yadda ba. Wannan hijira bane shekarar da dubu da ɗari hudu da shekara talatin da bakwai. Allah ya kuma ƙara mana aron dama da zarafi mun dawo za mu kira ta daga yadda jiya muka tsaya cikin wannan aiki mai nauyin aiwatarwa in ba da taimakon Ubangiji ba, wannan aiki wanda in an dace yanzu nan bawa zai rabauta, Allah ka datar da mu mu rabauta, wanda kuma idan ba a dace ba yanzu nan bawa zai tsinci kansa a cikin azaba da cikin Allah, Allah ka kare mu, Allah ka mana arziki ka fahimtar da mu wannan sakon naka kusa daidai. Ka mana muwafaka ka ba mu aron dama da zarafi mu isar da shi wa bayinka a kusa daidai. Allah ka yi wa bayin nan naka muwafaka su fahimci wannan sako a kusa daidai amin na tsara mana aron dama da zarafin ka da jiki in mun mutu Allah ka mana gafara ka sa mu a gidan da ka gina domin annabin da ya ji ka a daidai sallallahu alaihi wa sallam wa sallam muna nan a cikin sura ta biyu al-baqara za mu tashi aya ta ɗari biyu da sha bakwai insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الدار العام جبال فيه قتال فيه كبير وقد دليل الله وحكم منه والمسجد الأعلام ويحتاج عليه منه وأكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك أبقت آمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر ولله الحمد wannan ayar tana daga cikin ayoyi mudawwalai wadda Allah ya haɗa abubuwa da yawa a ciki da yake wata aya ta hukunci ce wata kuma ta kissa ce wata kuma ta yafiya ce to wannan ayar hukunci hukunci ne suka zo a ciki da yawa kuma kamar da na faɗa manya masu ulumul qur'ani sun ce tana cikin mutawwalai ayoyi da suke da tsawo a cikin wannan mashahurin littafi na Allah saukakke bisa aminci zuwa ga annabin aminci sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim ya ce yan adonaka suna tambayarka ko kuma za su tambaye ka nan gaba ai shaharin harami suna so ka cire musu hukunci game da matsayin waɗannan wadda aka yi alƙawari da a mutunta wannan watan musulmi ba za su yafi kafirai ba kafirai ba za su kawo hari wa musulmi ba an riga an ajiye makami an yadda za a ba mu watanni din kurman da ya kamata a ba su in ya so bayan cikar watannin kuma to sai a kuma yin damara sai a koma kuma filin daga to ina tambayansa ita shi shin yaƙi a cikin nan a yi ne ko kar a yi kuma ina ne matsayin alƙawari yake ga sunan za su tambaye ka ya jarta da na inji Allah wannan ya tsalo na ka wannan sako din nan shugaban halitta ne shi ne mafuri shi ne muqaddabin da Allah yake magana shi alaihi salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi qul ya kyauta da na ka ba masu tambayar nan amsa ka ce da su kitabu fihi kabiru lallai tun da an yi alƙawari ba za a sake ba za a yi yaƙi a ciki ba to aka da aka yi yaƙi a ciki lallai an yi babban al'amari ka duba yadda addini yake ki ya bayar da musulmi yadda zai je faɗi ya kuyata waƙa ce ta faru aka yi kisa alhali an yi yarjejeniyar ba za a yi kisan ba ba za a yi yaƙi ba sai wata waƙiya ta kama sai aka kashe rabi kashe rabin kuma a watan rajar ne wata rajar kuma na cikin alkurin kurofin nan to wannan sai ya dore madina da kewaye kamar ana ganin an yi kuka wa al'umman watan kuma kamar ana ganin an sunce yarjejeniyar da aka yi cewa ba za a yi yaƙi a wa'innan al'urfurufin ba. To Allah ya bada amsa ita sun tambaye su ka ce da su lallai tun da an yi kisa a cikin rajar. Kuma shi shi rajar ɗin na cikin al'urfuruf to lallai kabiru an yi babban al'amari. To ka ce muku kuma su da aka kashe wa ɗan uwa ɗin a cikin kwanakin da ba na yakin ba, wa tattun an kabilin lami wa kuma bihi wani masjidin haram wa ikirar alihi minu a barukin lallai. Ike su korafin kafirai suna yi ne a kan rai ɗaya da aka kashe so ɗaya a lokaci ɗaya a cikin wata ɗaya daga cikin watannin alfarma guda hudu to ka gaya musu wanda aka kashe musu rashin ko zumiyan ne ko mushrikai ne amma an yi rijiyar na an yaki ba yanzu kuma Allah ya ɗiba ajalin ran wani a cikin su ta hannun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi to ka ce musu wa kaddu an sabilillahi tsarewa da kuke yi kuka wurin nan, kuke hanawa a shiga addinin Allah, sabilin lai wuna dinin lai, kuke hanawa a shiga addinin Allah, wa kuburin jini da kafirce wanda kuka kyauwa kuke yi wa Allah, wani masjidin haram da hanawa muminai in sun goza masallaci ne alfarma ko hana su ko halatta su sai an yi ka'ida sai an yi kaza wa ikraru alihi minhu karshen karshe duka fitar da masu masallaci kuka hana su tabbata addini a wannan harafin makka kuka fitar da su ko ganda za musu azaba suna ji suna kallo Allah izini ku bar muku gari ne masallacin ku koma gari ne da dinai wannan zalunce-zalunce naku a farkon galla ya fi girman laifi in sahabbai sun yi wa Allah laifi misali sun kashe kafiri a wajen rajab alhali an tsaye da yaki in laifi suka yi ai ma Allah kai wani to Allah ya jero laifuffukan da kowane ɗaya zai fuka ta Allah fiye da fushi in an yaƙi da kafiri ba a watanni yaƙi ba kenan kaga tuko zai biyo tumaki wa'annan abin da aka jera tsare al'umma da kuffar wani da suke yi hana su shiga addinin Allah sannan kafirce ma Allah sannan tsarewa hana mutane isa zuwa ga masallacin Ka'aba Ka'abatullahi Musharraf sannan fitar da mu'minai daga garinsu na Makka masu ahaliya da abarku su raya kaba saboda inda awwala baitin wuri alinnasi inda awwala baitin wuri alinnasi lallabi bi barkata an sa ɗakin ne musamman don musulmai amma kuka fitar da musulman nan kuka haramta mu zaman Makka dole aka yi hijira wannan ta'addancin naku a bar inda lakin ƙwarar kirki to wannan sun fi girman a wajen Allah kuma duka kula yi wal fitna Allah ke bari ku kafircin nan da annabi ke ta muku wa'azi ku daina kuke yi shi wannan kafircin girman ka akbar min al-takad ya ci girman laifi ya buka da Allah yadda wannan fita da aka yi a cikin watan da an yi yarjejeniya ba za a yi yaki. kenan da zan ta jera waina abubuwa sai ka ku kuna korafi ne akan ajiya guda ɗaya wanda kuma ta wakana sau ɗaya kuma akan rai ɗaya kuma a cikin wata ɗaya kuma a lokaci ɗaya amma su ga mazalimin da aka lissafo wanda ya hau yanzu kuma tun farkon duniya har zuwa yau daga yau ila biyarin sa'adi ɗabi'an kafiri kenan shi zai yi ta tutanka zai yi ta yasanka zai ta tace ka zai ta nuta maka economy amma shi ranka ɗaya sojanka ɗaya ba ma kisa ba a yi nasara a kare shi ya zama asiri to dukkan kuma labaran duniya sai an san an ɗauke ma su soja. In ka ce za ka yi kuwa an dinga zuwa ana sinadin kenan, ana sinadin babban fikta, karin fikta ana nunawa shi duk abin da ya yi shi bai zalunci ba. Yanzu wannan sai yi kuwa yake da da neman haɗin kan duniya zuwa ce ƙasa ta za ta zalunci. Kuma yadda aka fara nan haka ake. saboda haka kafiri single colony wajensa ne kawai daban-daban amma single colony kuma na rayuwa ne on single money duk inda ka zaje shi kalar sa ɗaya ne sannan kuma tunaninsa ɗaya ne wala ya gano na ji ubangiji ba za su wuce ba bargani suna ƙorafi an keke yarjejeniya ga shi an kashe musu rai ga shi a cikin watan rajab ne kuma watan rajab ɗaya ne daga watannin alfarma to ba za su wuce ba su tsaci lunarku suna nan suna shirye tarkon yaƙanku hatta yurdukun an dinikum har sai sun haramta muku rayuwa akan addinin cikakke kuma sai sun haramta muku mutuwa a cikin addinin ku mutu tsari. Kenan bayan wannan yaki ta sarari, Ubangiji mai ihata kan dukkan komai na gaya wa mumine kuma akwai wasu yakokin wanda su kuma ana yin su ne ta ƙasa ƙasa. Dan dai fatan ba sabon da zai gwada tabbatu وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كبا الدين كون ثالثا كما يجي بر الدين يجي babu wannan kafafin ba a yi kai da ba ba a yi tsawon da ba ba a ma aiki kakan kakan makerin da zai zula biki karshen ma ya ba da kai a fada maza masa ba ya wannan kafafin ba ba a yi ba sama akwai wata izaya ita kuma wato jahiliya ne to ita Allah yake an karar da wala yuzaluna ba za ku guje ba yuqatilunakum suna yaƙan ku kaga da sai ce hatta ta mutu har sai kun mutu kaga da wani yakin ne kaga ne yakin nan na cire kai yakin nan na ke da ciki yakin nan na harbi wuta kan ko ka ko na sai ke ku hatta mutu ku an diye ku har sai kun yi ridda ha me ridda canza addinin musulunci zuwa addinin kafirci addinin kafirci kowa iri a na gunki na gunki na koma a kafiri mai littafi ne a kafiri pagan ne suka kwanta kan jima su hau danda in an jima sai barbara kafiri ne shi ma pagan shi yana ganin jin Allah ma ɓata lokaci shi Abdul Fatin ne wal farki allolin in dai kun yi su ba an yi rabin bauta dare ko a samu barbara da madan an yi rabin bauta to shi addini ta rufe ma sai gani kafiri ne alkufru millatin wani to menene ribar musulmi a rida babu riba me asara musulmi a rida asara ta gama dukkan hasanatun da dan adam yayi a rayuwarsa ko ya kai shekara dubu yana jin Allah da ikhlasi babu ya babu kawai ranar da ya tuku ya bar addinin musulunci Allah ce na rusa dukkan wa'annan ayyukan nasa gaba ɗaya duk gaba ɗaya duk ba ba a littan da ya kai manzon Allah girma da daraja da tsarki da cika a wajen Allah amma saboda misali saboda kowa ya ba kansa ruwa cewa rigga ba ta sauti sai yake la'ina sharata la ya habitanna amaluka da kadan Allah da za ka yi ma Allah kishiya ai misali aka yi da shi ai annabi an gina shi da ma'arifa ne shi ba tuba ya ba a'a shi ne ya ɗauko tuban ya kawo sandan amma aka ce to ko kai da za ka yi ridda ka saki Allah nan kama wasu alloli la wallahi daga middan nan da haɓaɗan na amaluka amaluka ta ga ciro da gamma shi ne sa'in ɗin ke nan aikin naka zai rushe gaba ɗaya ka gaya mu a dubi manzon Allah a mata wannan an karawa wani kuma yanzu ya kai labari amaluka duk aikin nan da ma'aiki duk kasuwa a shirin da a wajen musulmi ke na kaga rusawar tana da mutum yi a lahirar. To ba wannan ba kuma ma a'a dukkan zunubin da mutum ya kuma daga san da ya balaga da wanda ya kafirci da wanda bayan musulunci ya ina yi rijiyar nan su ba zunuban suna nan. Su ba a rusa su ba suna nan zai iske su a wajen misali. yake dai dama fa amma man sakular mawazinuhu fa ummu fa huwa fa huwa fi aikati radiya tun da aka magana ta kalli mizani a ke da aure kenan to ta tafin alkhairin abinda za a zuba in an yi sa'a yayi nauyi ya ja na sharri shine sakular mawazinu to babu abin zubawa amma tafin sharri kuma iyalan a cike kaga ina bawa zai je ba zai je azaba babu hisabi in an ce a auna ayan tara ne to ba ga kayan zuwa wuta ga su kuma ya rijista a aikin yan wuta kuma ya mutu a layin wuta shi kenan to aka rijista bala'i ne kuma kafiran duniya da rijjan ne yakin su na biyu don sun yi gaba da gaba da addini addini ya yi Allah ya albarka wa duniya اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا من الله يسير مؤمنين yau ina musu albishin duk kafirin duniya tunaninku da nufinku da ƙudurinku ya tabbatar musu sun fi rai ba za su iya rusa addininku a koma kamar da jahiliya ba babu wannan a same ku ko ma sun yi karanta sun gajiya in ji Allah ya san masu kudu to tun da an yi wannan yaƙi ta gagara an inda ka kalukan iyayen giji an farke tumbin iyayen gijin su na kafirci to yanzu ba sai aka dawo ya za a yi ina sallah ina azumi ina zakka ina haji amma ni kafiri ne ko sai aka gino kuma yanzu wannan shi abin da ake jama'a halal haram a hukuncin shari'an da muke kai rigan amma aikata haram komin yawan yin ba da ba ma'asiya ce in ka tuba Allah ya ga dama ya yi in bai so bai a zama ba kafin ya saka aljanna amma jin daidai ne halal ne wannan kuma rijal to duka ɗauko maganar kuɗin ruwa kawai interest kuɗin banki kuɗin banki a karatun musulmi tun ka fara karatu har ka ƙare ba inda za ka ga an kawo sassauci ana maka bayanin kuɗin riba babu sassauci amma yanzu musulmi a rediyo yake fi al'umman jihar Bauchi munna da girma shugaban ƙasa saboda imani da tausayi ya shiga yarjejeniya da bankin duniya an karɓo bashin kuɗi za a raba wa manoma kuma alhamdulillah mu gode mu shugaban ƙasa ya ce ruwan ma ba yawa alhamdulillah ba a bakin mutum kuma ka duba kalmar da ya biyo bayan wallahi wannan kalma ta fidda miyinta a musulunci kowaye ko a kuma wannan ita ce ta sauka saboda ne an raba wani sashen addini dama kuma wato wakokin da aka tura wato wannan ne karbar da aka zuwa shi ne maganar zai zama kafiri ko dari a yi ne bai sani ba dan bai san musulunci ba balle za a kawo ne da take wa faru shi sani ba kun gani sani sannan mutum ya ce maka in an ji na addini fa kasan nan fa ba a zanna lafiya ba dole wani abu mu dinga ajiye addini ake mai wannan maganar arha gafa ta malam ya yi da ya zama kaki kenan ya gaya wa Allah Allah da yake addini dindin din ne to Allah ya bai iya ba ya tsananta yanzu ya tsanantin Allah dole a samu kwanakin hutu da shakatawa da bin turawan yamma wannan ya kunce wa'ayi ya zama mutum. Mutum ya ce masa, Constitution ɗin Najeriya ko ni ke daidai ne mazajen farko sun yi tunani wannan kalmar kuri ya yi da. Ba abin da komi a cikin daidai ne sai kitabun lalai guda. Amma su aikin hajji akwai tawaba akwai haɓar amma ya ba wa wannan kundi tabbaci zai yi gogayya da Qur'ani ke da Qur'ani la rayuwa fi a wannan kalma tana ne da kamar arha a teburin mai shayi mutum sai ya tashi ya bada shi musu abinci ya shayi ita gida yana kafiri kisan wala ka wallahi mu iya da bakin mu tunda Allah ya fallaci yakin da suke mana wala ya zaluna yuqatilukum hatta yutukum an dini ko sai sun rikitar da ku sai kun bar addini me addini mu ne musulunci musulunci a ina muke samu alqur'ani da rayuwar su gaban hali yanzu ko kun san makarantun da aka gina ma da sunan kulliya da sunan haya islam basic na jaraba basic na dinsa wanda ya zama kwamfonani shi ne English and Math. Ƙur'ani ba basic ba ko ka faɗi Ƙur'ani za ka sunna ba basic ba ko ka faɗi za ka e biyu za ka karfi ka biyu ka za ka karfi kuma an rubuta an ce kulliya litirasatin islamiyya amma a nan ma hukuri shi ne kyau kun ga wannan duk kana kallon sa kamar wasa sai ka shiga cikin allazi na salisu sul haqqa fi zafi an to daukar so sai gani mala'iku suna jazuman kafiri ka rasa ta inda ka bi kafirci to wannan itiqadi da wannan furci wadaka wallahi na'anu fi khatari wa fi bala'i kawai sai dai Allah ya tsallakar da mu kafirai sun yi shiri za su bar kai ta zalla za su kira ma masallaci ma kata a duniya kai ta zalla saboda ne sun riga sun fate ka sun duke imani suna tallafa abokin iwo su ne a wuta wala ta irin wa'annan muka bi muka bi muka bi muka bi Allah ma da kai riga dole mu razana dole mu kiyaye kuma dole mu kama raza kuma dole mu dawo musulmi bai da littafin da Qur'ani ba musulmi bai da balin da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an cika to haka kafirtar da ku inji Allah in sadaqu in dai sun samu iko kaga nan ne ma gune dama dama in ba samu iko ba sai ku zama to mun sai mu zama to makafirai nan gani nan bari kuma ya tajid minkum wanda shi ya da cikin addini ya bar addini ya yi ridda ya bar addininsa a ɗan gyara ce kwanta ko wannan jima zai to a baki a baki Allah sauwake masa Allah ya yi Allah sauwake wanda ya ridda minku daga cikin ku an ji ya bar addininsa fa ya mutu har ya mutu ya zama ya mutu a riddan nan wa huwa kafirun yana nan a kafirci bai kuma dawowa ba wa ulaika irin wa'annan komi yawan su a bisa amalo ayyukan su gaba daya sun rufe fi duniya a duniya ba sa da hasana wanzanciya wa lafiyarci a lahira ba sa da hasana wanzanciya wa ulaika ire-iren wa'annan ashabun nar su ne aka haɗa su abokantaka da wuta su na wuta ke wuta mata su أعاذنا الله أعاذنا الله من أن نكون من جملة أهل النار هم وإن الجدو da suka juya suka bar musulunci suka koma kafirci khaliduna fiha su ba ana zama da su kurkuku ne ku zanna kwana kaza ko awa kaza a su khalidina fiha su an kaddara musu alqulubi والدواء دين دين دين kaga kuma wa ana wata da wata wuta ko iri ce a shiga a wuce ma bala'i to sai wutan layira kuma wanda masu zigin ka bala'i su ne suka mata zigar kuma shekara dubu aka yi ana mata azaba ana ba ta horo wannan ta ɗauki kala ta yi don malakun ta ce ya Allah ga yadda muka yi ka duba inda kayan yi yace ai ai tana da ruwa ko kuma mata wuri ta barka yayin ki sun ya kara aka dinga mata to ta fara ya Allah yanzu kuma ka gani yace a a ai na cikin da ta gudu ku koma ki sake yanka kujin da ya kara suka mata ziki kowane zikin nan shekara dubu ne kidayan can kuma inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta'udun kwana biyu shekara dubu ka to haka ne shekara dubu sai zama bakka tsere Allah ya ko yanzu ka ta dace da kushina to nan ne aka ce murtaddi in yi shiga ya kike kenan dindindin Allah Allah ka da mu musiba ridda Allah ka kare za mu tsaya kan wannan ayar don mu shiga ragowar sakonni in Allah ya riga kun ga dai Ramadan iya ta tafiya ga sakonnin za mu jera su firdan in Allah ya yarda mun ba mu da abin da ya fi manzala in manzan Allah ya kowa abin da yake ban kama da shi to mu na mu kuma tun da dai mazajensa ba su yi shiru ba to mai rabansa kuma ba za mu yi ba masu kallon su tsirai ba su daina zuwa koci ba suna kwaɗayi suna jami'a suna jikan zo da jikani ba to mu mazauna koci wanda aka waye mu kan ma'abba da mawadda haka iyayenmu malamin mu to yi shi da kabari sun koyar da mu ake sun girka mu ne mu zama dakarun ba da kariya wanda duk bai yi da gwada annabi ya tsaro to ba za mu daina turmushe shi da nasi ba Allah shugaban halitta annabi Muhammadu sallama ya karbi bakuncin wani bako sahabi ne mumini ya kai shi yake mata sa'a ya rasulan ke na zo da fasawa ka ga yaushe ne na ta kiyama wannan duniyar ta canza a koma layira an yi zabi da makoma ma'aiki dube shi yake wa ma a adinka a to kai ne ya ka tantala ka kada da mata har kake haba haba ta zo har kake so ka ji ta matso ko ta yi za oh sahabi yake la shay'a illa anni uhibbu Allah wa rasulahu me ka kada da mata kake gaggawan ta ci zangon fitowanta nisa ne ko kusa bai ambaci salloli ba kuma kun san lasan bai ambaci azummuka ba zakka ba haji a'a la shay'a bal ajiye komai wanda zai amintar da ni
in na halarci da ita to abin nan ba illa abin da kawai ne tattali uhibbullaha na yi tattali na yi azumi na cika kirjina ina son Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam yau ku duba ana ga annabi ke sanan da mumini yake gadara a filin kiyama yauma tukulan sara'i yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شعر يغنيه يوم ينفق في الصور فتكون أفواجا يوم لا يغني مولى أم مولى شيئا والنبان أنا جاب لي فأجي قومي تأتي جل أنجمه ko yau ta go sai kawai Allah sai kawai da kuma kanu da an gaya masa son annabi aikin ba wani lalatacce baki a jikin baki sai zana masa da annabi ya ce ko fatima ma sai ta kanta ka ce ne ni inji sai ta san wannan magana sau dai bai wuce da tara ko kuma ya aiko an annabin da zai ceci al'umma ya kori Fatima ba ta ci. Kai ka san maganar nan ba daga musulunci a Wani hadisi Imam Bukhari ya yi takariyar sa in ka duba kitabul adat Imam Muslim almajirinsa da siyayya gare shi wanda kafin da fara ɗaukar karatu a wajensa da ya zo ya ido biyu da Buhari ya gaya masu ni ne musulmi ɗan hajjazu daga nisaburu yake to ina so kamar izini dan yi wani abu yake to ya kama san imam buhari ya sa bakin sa ya dinga buɗe goshin buhari da kan gashin jiran sigarsa na haɗewa da ya sake yake to ka cire hukunka don buɗe kafa kan kafafuwanka kafin mu fara kara Allah hadisa wannan da kai ma yayi daga nan aka shiga haddasa to muslim yayi tarayya da buhari hadisin ya hau darajar mustafakun alaihi wannan zama da ka an keta kirjinsa sau hudu amma ba don a yi gyara ba sai don a koyar da al'umma fifikon manzanni yana ɗan shekara hudu hizul wujudi alaihi salam ya samu gata Allah ya sa mala'iku sun keke kirjinsa an ɗauko dukiyarsa an zo da ruwa a gwagwanji daga aljanna an wani da ya kai shekara goma aka kuma keke kirjin nasa aka ɗau dukiyar nasa aka sa a gwagwanji da ruwan aljanna da aka yabo aka ɗaure aka sake rada masa duk shekara talatin da tara na jin ɗancin shiga shekara arba'in din da annabtarsa za ta bayyana wannan ma sai aka tashi keke kirjin nasa aka ɗau dukiyarsa aka sa a ruwan gwagwanci ruwan aljanna a gwagwanci aka wanke aka dasa masa to kuma daren da za a gayyace shi tafiyan da ba a yi da kowa ba sai yi subhanallazi asra bi abdihi laylan min nan wa an sake keke kirjin nasa an sake wangewa to nan ne wasu da ce wannan kamma da ruwan zanzan ne a kama ne koya ya aka yi wa fi kulli marrati yuqtalu bi ma'i zamzam shi ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ce suka wanke hudun ma da ruwan zamzam haka to in ma da ruwan zamzam aka yi in ma kuma ba a jin wankewar da ruwan zanzan ba a jin kuma da ruwan alkautar duka dai an ce da kirji da ya luludi an wanke an inke har sau hudu wa ya faɗi wannan da ku ta kai da akan kewun hadisi shekul islam alamul alani imamul bukhari fi zamani qadir gudati shihabuddin ahmad bin ali bin muhammad bin muhammad bin ali قل حجر للكلاني الأسكلاني ثم المصري الشعبي shafi'i an haifi ibn hajar hijira shekara ɗari bakwai da saba'in da uku aka haife shi kenan ibn tafsirin ya shiga kabarinsa hijira shekara ɗari bakwai da saba'in da hudu kenan ibn tafsirin a kimarci ya bar ibn hajarin na ɗan shekara ɗaya kenan a duniya shekarar shigowar ibn hajarin duniya shekara hijira ɗari bakwai da saba'in da uku shekarar cikin ibn kabiru shi kuma fitarsa daga duniya hijira ɗari bakwai da saba'in da uku kenan shekara ɗaya na jikin nono ya bar duniya hijira ɗari takwas da hamsin da biyu ibn hajar ya kawo wannan magana a fatahul bari mujalladin farko shafi na ɗari hudu da sittin. Ya kuma kawowa a juz'i na goma sha uku na fatawar bari shafi ɗari hudu da tamanin da ɗaya. Ba nan kaɗai ba, in ka ɗauki shugulun gudawa a jarabe mujallabi na biyu shafi na hamsin da tara bugun da Beirut ta buga shafi kenan shi ma ya kawo. In ka ɗauki sharhul mawani duniya ta al-imamu na Turkani mujalladin farko shafi ɗari da hamsin da uku ya kawo. In ka ɗauki littafin da aka sa ba suna sayyiduna Muhammad wanda man kusi shi al'allama a shayar Abdullahi Firazi Dini a fitarun lamu fi hairin wa asiyatin ya kawo a shafi na ɗari da goma sha biyar. Kun ga waɗannan su ne marajin da za a duba a samu to nawa a sake ta kirjin ma'aiki aka fitar da zuciyar nan nata aka wanke bisa umarnin Allah Allah yana so ya gaya mana kowannen mu a cikin zuciyarsa akwai arzu shekari kuma da shi za mu mutu to sai aka mana yar mamuni da aka ce shi annabi abu ta kin ta kirjin sannan wato a kaddara akwai jinin ne to shi an raba shi kenan ka ko shi da kai ba ce da haka ba an ba karatu tabbas kenan cewa a zuciyarsa akwai hasu shi to shi ne hikimar tekawa amma ke dan bai da bai da nasibi sai da haƙƙi a jikin manzon Allah in ka dai sai Bukhari riwaya daga Abu Juhaifa qala yace faraja rasulullahi sallallahu bil hajirati ila al-baqa'a zama halitta da garjin rana da garjin rana an wuce waƙatul istiwa ana jin ƙarfin waƙatul dawa sai ya fita wanda ake ce al-basaha ta tawazza'a sai alwala a wajen ثم سلم الظهر ركعتين والأثر فذلك يسلم أبو الركعتين da aka rasa a biyu ya gwada kenan nisan baka'a ya kai a yi mata ne kasar abu juhaifa yake faɗa in shehu buhari wakaman nasu sai mutane suka yi tsaye faja'alu ya akuduna ya dai wa falamtahuna bi awu wa awu لا إله إلا الله محمد رسول الله تكلم shin muminin da ya imani kuma ya rayu da annabi kuma ya ga annabi shi ba ake cewa sahabi ya hau darajar suhuba to su ga abban ne wanda suke ganin ma mu muna kallon alaira su ba su ma da matsala kamar ma sun annabi to a wannan fa'a'in wa qaman nasu sai mu'minin suka yi tsaye faja'alu ai fa kayu wa kamu in suka kasance ya akudu ne dai suna kama hannun manzon Allah suna shafawa in sun shafa haka fa yankaru da biha wujuhum wanda ya kaka hannu in ya jage ne ya bar wani kuma ya kama hannu to shi ba aiki ya samu kuma kawai shi ke ruwa sai su kawasa Allah sahabi girai wanda na gaya maka kafin annabi akwai albarka kafin annabi akwai rahama kafin annabi akwai tsira kar ka manta shi ma ba ba su yi bane da hannu tafi ke gari amma ya tabbatar wannan tafi da kafin labari fa yamtahuna biha wujuhum qala abu haifa na faɗa in shehu bukhari fa akantu biyadihi ni yadda na yi hannun annabi ne kuma na je na kama minti da su karu da wasu ni kuma hannun annabi ka ga ki abu da ya fa ya ga ma in ka ka sai ka hannun ma'aiki to sai su jaje shi kowa kuma na dafa fuskar amma shi abu da ya fa yake fa akantu biyadihi ko da asu ha alawaji ya ni da kama na annabi na goga a malam to ni da abu da ya je ne ban san kuma ai wanda ya ta ba halin ya dace amma babu kamar wanda ta kun halin ne ya goga ku Buhari ke gaya maka wani kaga Buhari ma ya je yamma in bidiya ku Lai kaga shi ma kuma ya kashe aiki Kale, duk ina da wani kamar da yan gida. To za ya faɗa nan mata dauku da su yi ƙaran azabai da magani sai da ku. Da su yi ƙaran za su ya ko ba a gan su ba a ji sauki. Domin an gai nan shi ne yau bid'a. Shi ne yau bid'a. Masu wannan gaba da shin su ne yan bid'a. yace da na kama hannu in ji abuju haifa fa idan hiya abrak min salbi wa ibawai atam min al-jis yace da na rike hannu ne gida na gona a gokina sai ga rike hannu da ga kawo kankara mutum ya danna hannu akan kankara mutum ya danna akan tafin ma'aiki sai ya samu tafin ma'aiki ya fi kankaran nan sani wa a ɗaya ba za a yi hatan min al-miski da za a yi mutane a limiski original a ba mu shi da shirka a ɗan kwanin maki a baji sai ya tarar da halin annabi ya fi ƙarfi fiye da annabi. Kuma kita yi Bukhari da buɗe mujallabi yau kitabul manakibi shafi na ɗari da sittin da biyar wannan abin da muka faɗan Buhari ya kawo masu tabarrukin nan sahabbai sunansu rawin nan sunansa sahabi duk wanda yake neman albarkar annabi bauta masa ne to yana da kyau da wannan ranar tashin an samu ruwa daga Ibrahim dan Abdurrahman dan Abdul Qari annahu nazara ila ibn Umar wa qad wada'a yadahu ala maq'adi al-ladin bari haythu kana an-nabiy yajlisu alayhi thumma wada'a ay al-yada ala wajhi Ibrahim dan Abdurrahman Abdurrahman dan Abdulkari ya ce ya gani da idonsa ya ga babban mukassirin nan mai hadisi dewa cikin zafai sai bi Abdullahi dan Umar Kari muhaddisi mu'arriki ya gani wa kad wada'a yadahu ya ga dan Umar ya so kafinsa alama adil min bai a ainihin sun zama annabi a kan mimbari haiku kanin na biyu idan su annabi amma ba ruwansa da sauran alawakin iyayen da annabi ke zama to anan ya ga ya dora hannunsa aka jima thumma wada ka ga bai ce fawza a ba kenan akwai jinkiri tsakanin dora hannun kafin dagawar kisa a ta biro da summa inda ba a ce fa aka fi da kun ba yana gwada akwai rata tsakanin abin da aka yi kan ai na baya wannan kuma rawar yake sun ma wada'a ibn umar ya dora kafin ya sarra ala wajen yi a farko sauran biyu ko Allah muku wani kun ga wannan in ka ɗauki littafin da جعفر السبحاني يربط من هنا الوهابية في الميزان شافي نتريجي رشاشدة ذاك كما كان يوانا أيكي تأديكي لسعادي na shafa ko zama maza Allah na sa fuskarsa kuma ma akwai ne yi sahabiyan ba fa sahabi ne sannan kuma akwai dadansa manzo Allah na hawa ki fada ita sunan ta ummul mu'minin hafsa to haka yana kallon duk da saura babansa kuma shine sani fada fa'i rahidin sai na ummu suna ganin ba zai kai labari ba sai ya haɗa da tabarruki sai ya tsora hannu a katako malam ba kula ma'aiki ba ba a baya ba ba kwaki ba ba ba takwafi ba a inda yake da zama ya tashi dan umar ya yi akwai aljanna kai kuma kani na da an cuce an kuma cutarka an bata maka lokaci wa ana koya maka sunna sunna ba annabi a ciki idan sunnatu ma ni yanzu ke da ya imam jazakallahu wallahi tallahi in kana neman ahalus sunna na gaske wallahi kai ka samu kufa ahalus sunna na gaske duk abin da yake da annabi sufi baya ma abin kallon rai ko ne sahabbai ta dabba a wasan ne ma ba ita ma sai idan suke kallon dabba saboda ne ta da bauta ta fi su da annabi ba ba ba ba to su ma goga suke ko al ko Allah an kashe addini sai dai muke Allah ya Allah ya Muhammad bin Sa'adi cikin asabar fasul kubura mujalladin farko shafi na sha uku ya sake tabbatar da wannan ana ji ana ji an samu ruwaya daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu amir mu'minin annahu qala yace qadima alaina arabiyun ba'da ma tafanna rasulullahi sallama bi talafati ayyami وحتى من ترابه على رأسه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعينا عن الله فوعينا عنك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وكان فيما أنزل وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد ظلمت وجئتك فاستغفر لي فنودي من القبر قد ذكر لك لا إله إلا الله رواية كريمي أنظر نال فاطمة البطول أبو الحسن والحسين وأبو زينب وأم كلثوم الذي هو سيف الله المخلوق yake cewa kadima alaina arabiyyun yake mun yi bako wani balarabe na wajen gari ya zo mana بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام يجي بايا مني ومي كده قبري دفانا هذا سنة كده يقوى لكن فانا وقوى kai kuma an ce maka ba wani kidaya sun ka shuka umar kawai sai ka je mu da na wajen neman aji wanda ya fasa abiya ya je fili ka san ko goyo ne Allah sai ya sa mota ta ga yi kuli-kuli da tsiya ko uwar goro ka miƙa ta ma mala'iki na kiru da munkar da guduma a hannunku baka saya ta ƙare ba wai sunna ta ce ka wuce muda ka je muda ka je ai Allah ya yi mai sai ya yi maka ƙari bisa na kashi ayyami in ji zai da kwanan uku da bus na annabi sai muka yi bakon kalari da ya zo wa a min turabi allaba da aka kai shi kabarin shi ma sai ya kuka sai ya ƙara zubawa kamar da aka ce duk wani yana ci buzo an so shi ma ya sa wani abu ya ɗiban ƙasa ya zuba a kan kabari shi wannan sai ya haka wa ƙala sai ya ce ya rasulallah kabari wannan shi ne tsakon ilimin masu Allah biyar Allah shi ne kafa shi ne kofar shiga iman imam Ali balarabe ne ya ce ya rasulallah bayan ya tsara ɗiban ƙasa ya ya ce ƙulta ka faɗi addini mu fasa mu ina ƙaunaka mu kuma mun ji abin da su faɗa a addini wa aika amin layi ka haddato karatu daga Allah wa aina an ka mu kuma daga wajen ka ne muka ji muka haddace mu kuma wa ma arsalna min rasulin illa yuta'a bi idhnillah ya ce daga cikin abin da aka saukar maka akwai ba a aiko kowane manzo sai in don jama'a ku bibi da izinin Allah yace kuma har yanzu wa kana fi ma anzalallahu alayka na cikin abin da Allah ya saukar maka cewa walau annahu da dai su wannan al'umma in zalamu anfusahum yanzu suka zalunci kansu ya'uka da za su zo maka fattarulla a gabanka tukuna ce ya Allah ka mana gafara wata gafara lahu rasul sannan ce ya mazana ka roƙa mana Allah gafara Allah ya ce da da ku yi wannan la wajadullah wallahi wannan namu ta sani ce wallahi ga wa'illan ɓangare da su tayar da Allah tawwaban sai yawan karɓar tuba rahiman mai cinki wannan balarabe ya karanta wannan aya da muke samu cikin sura ta hudu surar mata su nisa'i aya ta sittin da hudu yace wa Allah na mutu yake ni da rubin nan na yi zalunci ya rasulullah wasi suka kuma da Allah yake rubo to ga ni na zo maka tattabakin na zo ka taba kamar kamar babu ba sai da aliyyaci yana tsaye farudiya sai ga kira minar amani daga cikin hakan
Allah
ya mutu an jannati labbai ka ya mutu ila kallari daga kabarin ne manya kuma alfuka ji sauki ya ke so a ba me kadi ya bada a dago fira yanzu kisa ba ko ku kira ba ta habba yanzu da ko ba gida mu ba ku duk abin da kai nan in ka ɗauki littafin alkafiyar wata al'allamatul amini ya rubuta mujallafi na biyar shafi ɗari da arba'in da takwas za ka gani in ka ɗauki misbahu zilani littafin da al'adi abu abdullah kullu nu'man al-maliki ya rubuta za ka gani in ka ɗauki littafin ar-rawdul fa'id wanda al-shaykh su'ayya ya zo al-quraisi ya rubuta mujallafi na biyu shafi ɗari da talatin da bakwai za ka gani in ka ɗauki a sayyidu nuru dini sarkuji ya kawo a cikin littafin wafa'ul wafa mujalladi na biyu ɗari ɗari hudu da goma sha biyu alhafizul imamu abul abbasi ahmad bin muhammad bin abi bakr bin abdulmaliki bin ahmad bin ali al-qasdalani ana maganar qasdalani shine hafizin hadisin nan kuma sufi shine marubucin al mawahibul duniya kuma shi ne mai kyanin buhari mai suna irshadu tsari yadda duka kyanin buhari tukunai sun kama sun tokari sirri in dai ga irshadu tsari to asalamin nan ne cikin ilimin sunna da hadisi riwaya da riwaya ita hadisin buhari dubu bakwai da wani abu to asalamin nan mutumin basira da shafi'i ya bar duniya ya jira ma'aiki ɗari tara da ishirin da uku ya tabbatar da Allah. Za ka jama'a wannan shi ne usulubin tafsirin mu har mu kare almaran rediyo in suka sa iyayen da suka sa mu gode ko kuma ku ci gaba da kunnawa wa duniyar inda dai za a yi sallan muryan barna har yanzu nan abin suna iya ba kuma ma ji ta ji mutu a ce za ka yi bai ƙofaffin ɗan bidi'a ne mai martaba cikin boki ya tara mu ya sa mai sarkin shari'ai kuma na ce ana ce babu yana ji ana ce babu babu shari'ai ina aka samu sarkin za ka fadi ki fito ki yi magana kowane bako ki kallame ya koma gani iyayensa muna gaya miki mu ba barci ne ba ma koro ba sai mun yi kai a nan gani nan bai amma wallahi wani ba ku da kunan addini ba mu wallahi kariya ne jayi ne ko jayi ne jayi jayi jayi jayi Kamu da abin da ya fi manzansu. zamu ya yi komi mu hukura masa komai in dai za mu tafi amma mu barci mu samu komi ba mu da wannan duniya ba za ka sai gobe لا الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم وعنهم وبارك ومجد على نبيك الأعظم وحبيبك الأكرم سيد الأنام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا الله أتابع من الله الله أتابع كتاب من الله الله كما لك فنا تنك من الله الله يا مياك وأبيات أجي تنك من الله الله كما كان مكيا النبي تنك من الله الله آمين فاتحة ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.